من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد احييكم بتحية اسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'awat wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin Sunanu Abi Dawud idan ba a manta ba yau muna 27 ga watan Sha'ban hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wannan shine darasi na 25 watan shawwal ko na watan shawwal ka ina mai da ku baya sosai watan shawwal kenan wannan shine darasi na 25 a cikin kitabus salah taken karatun mu na yau shine ra'aytu dhunuba tumitu alqulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha malam ya ce da na yi dubi sai na ga zunubi shi ke kashe zuciya ya ce kuma dawama akan zunubi yana gadar ma mutum da kaskanci na duniya da lahira sannan ya ce watar zunubi hayatul kulo ya ce rayuwar zukata shine barin zunubi ya ce don haka abin da yi maka alkhairi shine ka saba ma zuciyarka ka saba ma son ranka domin hausawa ke cewa son zuciya bacin zuciya domin me ke sa a fada a cikin sabon Allah shine son zuciya yace kenan idan kana son rayuwarka ta kasance zuciyarka ta kasance rayayya to kai kokari ka nisanci sabon Allah wannan kuma yana fassara mana fadin Allah madaukakin sarki kallabar rana ala qulubihim wa kadu yashibun Allah yake ba da labarin waɗanda suka kangare suka kasa shiga musulunci tare da suna ganin hujjoji bayyanannu sai Allah yake dalilin sabon da suke yi ne muka musu ɗansu na baki ko suna so su tuba ba za su iya tuba ba yana daga cikin abin da yake sa Allah ya hushi da mutum ta yadda ku kana so ka tuba ka bar lahi ka kasa barin sa shine dawama akan laihin tare da cewa ka san laihi ne malamai suka ce yana ɗaya daga cikin alamar da zaka gane Ramadan kinka ya karbu shi ne bayan ramadan ka samu kanka a cikin nishadi na bautar Allah madaukakin sarki domin shi azumi manufarsa shine ya wanke mana zukata daga sabo a shi duk lokacin da aka kare azumi kuma ka samu kanka a yanda kake a da to ga aza ayar tambaya game da wannan azumin naka ashe in akwai lokacin da za a ga mutane suna nishadi na ibada babu kamar lokacin bayan azumi domin bayan azumi alama ce ta in dai azumin ya karɓu to za a shiga a cikin yanayi na zuciya wankakka wanda kuma yana da zuciya wankakka ita ce za ta sa a rika son bautar Allah madaukakin sarki a rika son aikin alkhairi a rika gushe ma sabon Allah Allah ya raba mu da son zuciya da sabon Allah shi yasa malamai suke cewa ra'su tuqa mukhalafatul hawa asali na tsoron Allah shine saba ma zuciya Allah ka ba mu ikon yin ƙarfin zuciyoyinmu za mu tashi a yau babun fisuruji fil masajid babi mai bayani game da amu muke nan ko? na yawwa za mu tashi babu ma ja a filmushiriki ya dukulul masjida babin da ya zo game da mushiriki da zai shiga masallaci ma'ana har ya halatta كاهلي مشركي يشجع مسلاتي حدثنا عيسى بن حماد حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول يا جاء أنس بن مالك نتوى دخل رجل على جمل ونمتن يشجع أكن ونراقمي فأناخه في المسجد sai ya kwantar da raƙumin nasa a cikin masallaci kuma akalahu sannan sai ya sa masa da baibayi sun makala sannan sai ce ayyukun muhammadun wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye muhammadu manzon Allah daga cikin ku an gane da kyau ayyukum muhammadun ya kamata a sa nukuta a nan wane ne muhammad daga cikin ku wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muttaki'un ana sai ce alhali manzon Allah yana kishin gide baina zaharanaihim a tsakanin su fa qulna lahu sai muka ce ma wannan mutumin mai tambaya hadal abyadul muttaki'u shine wannan dan horin shine wannan horin wanda yake kishin gide fa qala lahu rajul sai mutumin ya ce masa يا ابن الخطاب هو يا ابن عبد المطلب يا كيدن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يجي مسا قد أجبتك نا كربا مكا فقال له الرجل سيما تنين يجي مسا يا محمد يا كي محمد إني سائلك ni ina tambayar ka wasaqal hadith sai ya kwararo sauran hadisi hadisi ne mai tsawo nan ya takaita shi mu karanta na biyu sai mu kara bayani حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن قريب عن ابن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر جماعة بنو سعد بن بكر سنتورة بنو سعد سوني دنجن حليمة السعدية أنغانيكو سوني بنو سعد سنتورة دماء مبنى ثعلبة wani da ake ce mazuman bin sa'laba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah fa qadima alaihi sai manzon Allah sai mutumin ya zo a wajen manzon Allah fa anaha ba'irahu sai ya kwantar da taguwarsa ala babil masjidi a kofar masallaci thumma aqalahu sannan ya dame ta thumma dakala almasjid sannan ya shiga masallaci fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin qala yace fa qala sai mutumin ya ce ayyukum ibn abdul muttalib wane ne daga cikin ku abdul muttalib faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake masa ana ibn abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib an gane ku me sunan ma'afin manzo Allah abdullahi amma kuma kun gami dan wa ake ce masa dan abdul muttalib abdul muttalib me yake gare sa kakansa wannan yake nuna kaka matsayin me yake ma'aifi yake kamar irin wasan da baka iya ma ma'aikinka bai kamata kamawa ba amma kakanka kaga mutum ya zo yana wasa da kakan shi kamar ya samu kamar ya samu tabbashin shi ko ya samu warin shi wannan rishin ladabi ne ana wa gani wannan akwai wasan da ta wuce guna da iri tsakanin kaka da shi ka yanzu misali kaga yan mata a TikTok ta ɗauko hoton kakanta tana wasa da shi ko kuma ya ɗauko kakashi yana wasa da ita wannan duka bai dace ba kakanni iyaye ne qala sai ce yabna abdul muttalib ya kai dan abdul muttalib wasaqal hadith sai ya kuraro sauran hadisi asalin wannan hadisin jama'ar da ake ce ma banu sa'ad an gane ko ɗan kabilar halimatu sa'adiyya da suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka turo da imam suka ce masa je ka ji mana labarin wannan mutuna yana zuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inni sa'iluka ni zan maka wasu tambayoyi daga cikin tambayoyin sai yace masa an shubuka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ila nas ina tambayar ka ina hada ka da Allah wai Allah ne da gaske turo ka zuwa ga mutane ne ma manzon Allah tambayoyi masu zuwa manzon Allah duka ya bashi amsar tambayoyinsa a wannan lokacin yace sai ya ce inni amantu bima jibta bihi wa ana rasulu man wara'i min qawli yace ni nayi imani da kai kuma ni ne manzon al'umma ta ma'ana yanzu ni zan zama to manzon ka zai je ni ma in yi kiran al'umma ta zuwa su shiga ne su shiga musulunci yana zuwa wajen al'umma shi suka tarbe sa dama suna ji da shi farkon abin da ya fara ce musu bi'satil lata wal uzza tir da Allah wani ne lata da uzza an gane da kyau ko lata da uzza su ne allolinsu qalu suka ce ma ya dimam menene wannan ya kai dimam ittaqil barasa ittaqil juza ka ji tsoron kuturta fa ka ji tsoron kora domin su sun canfa duk wanda ya zagi lata da uzza to kuturu yake komawa an gane ko shi kuma ya zo ya zagi lata da uzza ka ji tsoron ka ka zaman to kuturu ha an gane ko sai ya ce wai hako ya ce ku tai can innama wallahi ma yanfa'ani wa la yadurrani na rantse da Allah wa'annan gumakan ba sa cutarwa kuma ba sa amfanarwa wannan shine muke shine tauhidi ko kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wannan shine tauhidi ashe a cikin karatun hadisi ma akwai karatun me akwai karatun tauhidi wannan shine kenan a wannan lokacin ya jawo hankalin su al'umman nan tasa gaba ɗayan su bil istithna gaba ɗayan su ga musulunta shi yasa ake ce ake masa take da cewa khairu wafidin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi alkhairin wanda suka taɓa zakkuwa suka tambayi manzon Allah min al'arabi daga cikin laraba daga cikin kauyawa domin shi da ya zo ya musulunta ya koma ya da'awa gaba ɗaya al'umma ta su suka musulunta wannan shi ne dimam bin damira wannan kenan sunan ya kamata a ce an raya shi dimam an gane ko wanda yake shirin samun ɗakwa nan ga sai ya sami shi wannan sunan mala ya ce muhallu shahid abinda ake nunawa shine kun ga wannan mushrikin ya shigo ne ya shigo masallaci حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال اليهود قال يتي اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا سنزو وجه النبي وهو جالس في المسجد في أصحابه yana zamna a cikin masallaci a cikin sahabbansa faƙalu suka ce ya abal qasim ya kai baban qasim fi rajulin mun zo ne muna tambaya game da wata game da wani mutum wa mar'atin da wata mata zanaya da suka yi zina mai ba da labarin sai ce minhum da suka yi zina daga cikin su su yahudawa hadisin bai inganta ba abin da ya sama da ya kawo shi da hadisin ya inganta shine muhallu shahid yahuda sun zo cikin masallaci su kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice malamai sun yi sabani game da ya halatta wanda ba musulmi bai shiga a masallaci bayan sun yi ittifaki akan cewa masallacin harami masallacin makka shi malamai sun yi ittifaki akan cewa baya halatta mushriki kahuri ya shiga a ya shiga a masallaci domin faɗin Allah madaukin sai ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama harami ba'da amihim hada Allah ya ce musulkai na jasa ne kada su kusanci masallacin harami wannan kuma har a yanzu duk da lalacewar wasu daga cikin shugabannin Saudiya har yanzu mushriki bai sai taka kasar Makka ba a ce ya je Saudiya ya dai tsaya Riyadh ya dai tsaya Taif da wasu ƙauyuka amma dai bai sai kai ina ba bai sai kai Makka ba wannan shine kenan ko bi ka hurtin kai kaje baka isa Makka ko mi tantiran ka wannan shine kenan kuma wannan ka'idar ba za su iya karya ta ba da yardan Allah in suka ce su karya ta to su za su kare wannan shine domin Allah madaukakin sarki ya ba masallacin sa kariya kinan a takaice dai wasu malamai suka ce baya halatta masallaci kahuri ya shiga kata'an wannan su ne suka yi nisa da dalili wasu malamai suka ce ya halatta kata'an kai tsaye wasu malamai suka tsaya tsakiya suka ce inda larura ya halatta wa kafiri ya shiga masallaci wannan ita ce magana mafi inganci idan da maslaha an gane ko ya halatta kafiri ya shigo a masallaci ko a sashi a masallaci an gane da kyau wallahu ta'ala a malai ce babun fil mawadi allati la tajuzu fiha as-salat babi mai bayani akan wuraren da baya halatta ayi sallah a cikin su حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا أن سنيامني كسا وجعب صلكي ومسجدا كما ولن صلح وانا حديث نيمي تسو وزال الله يتي أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبله an bani abubuwa guda biyar wanda ba kowa ba kafina daga cikin al'umma da annabawa daga cikin manzo Allah ya ce an sanya mini ƙasa ta zamanto mini abin tsarki ta zamanto mini kuma me ta zamanto mini masallaci me ake ce me ake nufi ta haka kana a cikin balaguro baka da ruwa ƙasa ta ishe ka me kai mama kuma ƙasar ta ishe ka kai me kai sallah al'ummomin da suka gabata duk inda za ka samu ruwa in dai lokacin sallah ya dole sai ka yi arwala da ruwa al'ummomin da suka gabata duk inda kake in lokacin sallaye dole sai ka je a masallaci su a wajen su biya ko kuma me yake da suna ana cewa sauma'a ko kuma biya ana egilis ko kuma me yake da suna wuraren bautar yahudawa su dole sai ka je a can in ba can ba in kai ibada Allah baya so domin kuma Allah ya sauke muna kana duk inda kake kai sallah kuma ga ƙasa ta ishe ka ya zamanto abun arwalla gare ka malai ce haddathana Sulaiman ibn Dawud akhbarana ibn Wahb qala haddathani ibn Lahi'a wa Yahya ibn Azhar عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل علي يا بيا أبابل أنسان بابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بابل شيني جرين دا أكا هار سيهري أنغاني دا كوكو ينا أكسر إراك آيانزو كنان علي يا بيا أكسر بابل وهو يسير ينا تهيا فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر sai mai kiran sallah ya zo yana gaya mashi da lokacin da asar ya yi falamma baraza minha lokacin da ya sabka an gane ko a garin amaran mu'azzina sai ya umarci mai kiran sallah fa aqama salata ya tayar da sallah falamma faraga lokacin da ya kare qala yace inna habibi sallallahu alaihi wa sallam lalle masoyina manzon Allah nahani an usalliya fil mak fil maqburati ya halini in yi sallah a makabarta wa nahani an usalli fi ardi babila kuma ya halini in yi sallah a kasar babila fa innaha mal'unatun domin ita la'anan naci dan me ta zaman to la'anan na don a ta aka fara mi aka fara zihi da aka gaya mishi sai bai sallah nan ba sai dai bari an wuce gaba sannan ya tsaya a kai sallah sai dai hadisin bai inganta ba amma an samu wasu asar wanda suke dan nuna kusan yake da suna irin wannan magana حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيئة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج لوكة يهوتا an gane ko ma'ana ya huta daga garin na babila makana falamma baraza maimakon baraza kenan maimakon baraza sai kawo kharaja duk ma'anar su guda حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه موسى يتأتين حديث سفيما يسفيما يحسب أمر dangane da abin da amur yake tsammani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa lalle manzon Allah ya ce al-ardu kulluha masjidun ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ne illal hammama sai dai ban ɗaki wal barati da kuma makabarta wannan hadisi me yake nunawa an samu al'umum sannan kuma an samu istisna an gane da kyau ko wannan shine kenan dama illa min siyagil istisna da kaga an ce illa min siyagil istisna kuma ana ce mata min siyagil umum domin suke cewa al-istithna'u mi'yarul umum da kaga an kawo togaciya an ce abu kaza gaba dai sai dai kaza to alama ce ta abin da ya game kowa in ba mi ba in ba wannan kaza kin ba wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu kowanne mutum hasararre ne sai dai wa wanda ya imani kenan bayan wanda ya imani kowa hasararre ne to haka shi ma wannan hadisin ko ina ya halatta kai sallah sai dai ban ɗaki da mi da makabarta makabarta kun ba dole sai kaburra da yawa ba ko da kabari guda ke da kai a wuri baya halatta kai sallah a wannan wuri bale ce babu nahya an salati fi mabarikil ibli babin da yazo game da hani akan sallah a wajen dami raqumman a wajen dami raqumma idan garkin raqumma حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن آزب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي منزع الله عن الصلاة جمد صلى في مبارك الإبل عند أكي آميرا أمة فقال سيتي لا تصلوا في مبارك الإبل kada ku yi sallah a wajen ɗa mai raƙumma fa inna hamina shayatin domin ita daga shaidannu ne ma'ana shaidannu ke mu'amalantar wannan wurin wasu ila anis salati fi marabidil ghanami an kuma tambaysa game da yin sallah a wurin ɗa mai ƙananan dabbobi fa qala sai ce sallu fiha ku yi sallah a cikinta fa innaha baraka domin ita albarka ce ma'ana ƙananan dabbobi albarka tana tare da su wannan hadisi ne ke nunawa baya halatta yin sallah a ina inda ake dame raƙumma malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana haka shine domin raƙummai abokan shaidanu ne ana shaidanu suna son al'amarin raƙumma yana daga cikin abun da yasa ba a haramta ma ta'amuli da raƙumi ba raf'an lil haraj dan ɗauke ma laraba tsanani don a lokacin laraba ba su da abun hawa in ba mi ba in ba raƙumi ba ishe sa idan aka ce a haramta su to da tahiya ƙasa ta kama su don ba su da dawakai ba su da dokuna ba su da shanu an gane ko shi yasa dauya ka jima a hadisi an kawo maganar saniya ko da a lokacin su wajen su ba su da shanu sai can wajejen yamen ake samun su kaɗan kaɗan haka kuma ba su da jakkai ba su da jakkai da yawa suna da jakkai mai kaɗan ne kuma ko akwai jakkai amfanin raƙumi ba ɗaya bane da ni a cikin sahara suke wace dabba ce ke ima sahara ita ce sa ake ce mata safinatu sahara ko raƙumi jirganyar sahara wannan shi ne kenan a takaice dai ko ina ya halatta kai sallah in ba wurare guda uku ba wuri na farko ina ne a bayan gida ban ɗaki an gane ko ta na biyu ha makabarta na uku yawa garken raƙon ma in ba su ba to ko ina ka samu kanka ya halatta kai me kai sallah an gane ko to sai dai suke cewa me yake da suna idza daqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a daqa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir gidan kaso ne aka saka ban daki aka kulle ka kuma lokacin sallah yayi to ya zaka yi cewa zaka yi sai an hudo ka sallah kwana uku sai an hudo ka sannan karamka a cikin mi zaka yi ta a cikin ban daki domin me yake suna dukhulul waqti min akadi arkanis salah shigar lokaci shine mafi girman lokutan sallah na'am Mali ce babu mata yi umarul gulamu bis salati, babu mai bayani akan cewa yaushe ne ake umurtan yaro ya yi sallah. Mali ce haddasana Muhammad ibn Isa ya'ni ibn Tabahi, haddasana Ibrahim ibn Sa'din an Abdulmaliki bin Rabi, an saburata an abihi an jaddihi qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya bis salati ku umurci yaro ya yi sallah idan balaga saba'a sinina idan ya kai shekara bakwai wa idan balaga ashira sinina kuma idan ya kai shekara goma faduribuhu alaiha to ku ba shi kashi a kanta حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصير الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ku umarci yaranku da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin alhali suna yan shekara bakwai wa duribuhum alaiha kuma ku buge su akan ta wa hum abna'u ashri sinin suna yan shekara goma wa farriqu bainahum fil madaji'i kuma ku raba wurin kwanciya a tsakanin su wannan hadisi akwai fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodinsa na farko manzo Allah ya ce muru ku umurce su al'amru yaqtadi al-wujub kenan dole ne uba ka umurci yaranka su yi wai ba sai in ka gana ma bane wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha in kai dan kala kato ne baka san hadisi ba to ga aya wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ashe kamar yadda yake dole kai sallah to dole ne ka umurci danka shi ma yayi me ya sallah kuma aka ce ma tun yana dan shekara bakwai ba an ce ba wai in bai kai shekara bakwai ba kaka umurci sa'a kamar in ya kai shekara bakwai nan ne laihi zai hawa kanka in baka mi ba in baka umurce shi ba amma ya tabbata a hadisi manzo Allah yana zuwa da yaransa tun su kai ma shekara biyar yana zuwa da shukokinsa tun su kai shekara biyar yana zuwa da su masallaci ashe sai nuna kaman ka shiga laihi shine su kai shekara bakwai amma kamin shekara bakwai ma ya halatta ka koya musu me ka koya musu yin sallah a cikin wannan hadisi nake fahimtar wani abu kushi manzon Allah yanda yake da tausayi yanda me yake da suna Anas bin Malik yake cewa na zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma wa ma kaharani wa ma darabani wa ma qala li shay'in lam af'aluhu lima lam taf'alhu bai taba kwarata ba bai taba mini hwada ba bai taba buguna ba bai taba sa ni wani abu ce me yasa ban yi ba kun ji tausayin manzo Allah tare da yaro fa amma kun manzo Allah ya ce a bigi yaro in bai yi sallah ba in ya kai shekara goma me yake nuna wa girman me girman sallah ni dai a sani na ban san wani laihi da manzon Allah yake in yaro bai abu shi ba in ba ni ba in ba sallah ba ya iya bugun ɗansa in bai yi muwayen ba amma bai iya bugun ɗansa ba in bai sallah a lokaci ba wannan hasara ce wannan kuma yake nuna mana min wasa'ili ta'di an gane da kyau ko yana daga cikin hanyoyi na ladabtarwa shine bugu amma sai dai a rika sara ana bugun bakin gatari bugu dalilin yin sallah bugu a wajen karantarwa min min arwa ma qara'tu fi ma yata'allaq bid-darb yana daga cikin abin da na karanta wanda ya birge ni game da game da bada kashi wani baiti na wani malamin tarbiyya baitin na ina jin daɗin sa sosai yake cewa la tahzan ala as-sibyan in duribu ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum an gane da kyau ko yace laula al-makhafata ma laula al-makhafata ma qara'u wala katabu لولا المخافة كان الناس كلهم شبه الجماد فلا علم ولا أدب yace kada ka ji tsoro dan ana bugun yaranka kada ka ga tausan yaranka dan ana bugun su dan alalabtar da su yace bugun zai kare an gane ku ad-darbu yafna wa yabqa al-ilmu wal adab wal adab bigin bugun zahirinsa zai kare amma kuma ladabin zai tsaya ba dan tsoro ba yace da yara ba su yi karatu ba yace ba don tsoro ba da babu bambanci tsakanin dabba da mutum mutum don me yasa yake yin kaza don tsoron bugu ita kuma dabba tana tsoron bugu babu ruwanta misalin shaki babu ruwan shi da tsoron bugu ma'ana dai abin da yake nunawa idan ka ga malami na bugun yaronka kada ya kasance wannan abin zai sa ka kyamaci ma ka kyamaci malami wai yanzu akwai ma waɗanda su ba ma ka bigi yaron su ba ko aiki kasa yaron su a makaranta sai an kawo sai sun kawo takakka wannan wata fondatensi akwai wata fondatensi da ta nemi in rika koya Qur'ani a ikolkin ta ikolkin ba ba faranko arabanci amma tana son karatun Qur'ani ta sa tsarin Egypt Islamic a ikolkin tana ba ni labari ta ce malam wai yara ne da yake babban lakwal ce ta ce malam yara ne na sa aiki alakwal har muka sa su wankin dushi da share class yace sai ga uwayen ɗaya sun zo kame da kara ai su ba dan ba dan ba dan aiki suka kawo yaran su ba dan a koya musu ne me ya amfanin karatu wanda babu ladabi a cikin ta babu amfani a cikin sa wanda shi ne ke sai ta ce mata to bari in gaya miki ko France yace ni ta ce mata ni France na yi karatu ko France ana sa yara aiki balantana ne Niger kenan iyakar dai turanci ko wannan shine kenan a takaice dai bugu yana da amfani amma sai dai kada bugun ya wuce gona da iri sannan da ƙarshe wannan hadisi na nuna muna mahimmancin me yake da suna bambanta ma yara wurin kwanciya idan suka girma idan suka kai shekara goma idan ba a bambanta musu wurin kwanciya ba to kada a bari sulluɓa a cikin dara guda don akwai wahayin shaidan ko da ko maza ne akwai wahayin shaidan yana iya koya musu su nemi junansu ko da ko mata ne akwai wahayin shaidan yana iya nuna musu su nemi junansu shi yasa a musulunci ba a son mutum biyu su lullube a cikin me a cikin dara guda in ba mutum biyu ba ko ai kun gane su ko an gane ko to su wannan in suna so ba ma ba ma dara guda ba in suna so cikin matashi guda su lullube مالك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه idan ɗayanku ya aurar da khadimahu malamai suka ce anan ne khadimatahu ne nan kaman amatahu idan ɗayanku ya aurar da baiwarsa abdahu ga bawansa au ajirahu ko kuma ga ɗan aikinsa fala yanzur ila ma duna surrati kada yayi dubi zuwa ga abunda yake kasan cibiya wa fawqar rukba da abunda yake a saman gwiwar kafa wa qala abu daud wahima waki'un fismihi waki ya samu wahami ya samu mantuwa ya samu imuwa game da sunansa wa rawa anhu kuma ya rawaito da gare sa Abu Dawud at-Tayalisi hadha al-hadith wannan hadisin fa qala yace haddathana Abu Hamza Sawwarun as-Sayrafi haddathana Sulaiman ibn Dawud al-Mahri haddathana ibn Wahb akhbarana Hisham ibn Sa'd haddathani Mu'adh ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani qala dakhalna alayhi mun shiga a wajensa fa qala limra'atihi sai ce ma matarsa mata yusalli as-sabiyyu wani lokaci ne ya kamata a sa yaro ya sallah faƙalat sai ta ce kana rajulun minna ya kuru wani mutum daga cikinmu ya kasance na ambatawa an rasulillahi sallahu alaihi wasallam daga manzon Allah annahu su'ila akan cewa an tambaysa an zalika game da haka faƙala sai ce idza arafa yaminahu min shimalihi idan ya iya bambanta hannunsa na dama da hannunsa na hagum famuruhu bis salati to ku umurce sa da yin sallah hadisi na farko abin da yake nunawa yana daga cikin al'aura an gane ko mughallaza ta mace shine daga abin da yake cibiya zuwa abin da yake yake gwiwa abin da yake cibiya zuwa abin da yake gwiwa shine al'aura mughallaza ta mace an gane da kyau ko wanda wanda ba muharraminta ba baya halatta ya gani amma abin da ya ba wannan muharraminta ɗanta kananta wanta ya halatta ya gani sama zuwa abin da ya kasa an gane da kyau ko shi kuma namiji al'aura shi ma kala biyu ce akwai mughallaza akwai mukhaffafa mughallaza shi kuma shine abin da yake kasan cibiya an gane da kyau ko hukumu ce abin da yake cikin wando shine mughallaza da abin da yake baya ita kuma wadda take ba mughallaza bace sosai shine gwiwa da cibiya amma duk da haka ita ma in ka barta kana iya samun laihi domin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo ana daukar birgi sai ɗaya daga cikin sahabbai zanen sai yana kwarewa ana ganin kwabarinsa ana ganin gwiwarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tsawa ke kada ka rika bari al'aurar ka tana budewa sai ya nuna cewa ashe gwiwa ita ma mece ce ita ma al'aura ce ashe baya halatta namiji kuskure ne namiji ya fito babu riga cibiyarsa waje da kuma gwiwowinsa a waje wanda harakar kokowa da za a ce za a gyara wannan matsalolin guda biyu da kokowa ba ta da laifi da za a kula a barbarin su tumbur ma'ana cibiya waje gwiwoyi waje da kuma za a hana musu tsahi abin da yake dai na zahiri domin lana zawahir wallahu ya tawalla sara'ir ko in dai zaka shigo hili mun ji labarin ko an ce an sa minister na culture an gane da kyau ko ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu shine bin sala ko to muna fatan Allah ya sa zakkuwarsa da zaman to alkhairi na gyara harakar kokowa a hana ɗa malayu da kuma hana hitowa tsirara idan aka yi haka babu malamin da zai ce mu kun yi haram domin kuɗin da ake sawa ba ta tabbace tun da gwamnati ke sawa shi kuma kokowa yana daga cikin haraka ta wa iddu lahum mustata'atun ko duk da yanzu wajen yaki ba kokowa ake ba a gane da kyau ko amma tana iya kama ai kokowa wallahu ta'ala a'lam malai ce babu bad'il adhan babu mai bayani akan fara kiran sallah mu karanta hadisi biyu sai mu hadisi ma guda ne a ciki sai mu tsaya babu mai bayani akan fara kiran sallah مالك حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم شيد حديث عباد ياهي تكا أكن وانشب قال سكتي حدثنا هشيم عن أبي بشر هشيم يابا ملاباري واندشيني أبو بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة منظر الله يا دامود الأمر سلة فإذا رأوها كيف كيف يجمع الناس لها تكاكا زي ريكا تارا متاني domin yin sallah ma'ana manzon Allah ya shiga damuwa ta wace hanya ce zai iya in lokacin sallah yayi mutane su taru wace alama ce zai iya sadan saboda a san lokacin sallah yayi faƙila lahu sai aka ce masa in sibiraya ta inda huduri sala ka dasa tuta a lokacin da sallah ta yi mana kenan lokacin sallah sai a samu wani drapo shine tuta a samu wani drapo sai a daga kenan mutane da sun ga an daga drapo lokacin sallah sun san yayi fa idza ra'awha adana ba'duhum ba'dan domin idan sun ga wannan tutar sashen su zai rika sanar da sashi falam yu'jibuhu zalika sai wannan bai birge manzon Allah ba kenan wannan ana bayani ne kamin a fallanta mi kiran sallah ko ko kamin a shar'anta kiran sallah qala yace fa zukira lahu alqul'u sai aka ambata masa alqul'u yani ashabbu yana nufin ashabbu shine alqar shine kaho ma'ana aka ambata masa kaho akan cewa a samu kaho in lokacin yayi sai a busa kahon wa qala ziyadun ziyad yace shabbural yahudi irin kahon da yahuda suke busawa dan shelar lokacin ibada su yayi falam yu'jibuhu zalika sai wannan bai bige manzon Allah ba wa qala sai ce huwa min amri yahudi wannan ai daga cikin al'amarin yahudawa ne qala yace fa zukira lahu an-naqus sai aka ambata masa an-naqus yace karaurawa kilin kilin kilin kilin fa qala sai ce huwa min amrin nasara ai wannan al'amarin nasaru ne nasaru ke ke amfani da karaurawa فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه يتهي معناه يقوم أجدا وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم alhali yana cikin damuwa yana cikin ba da kulawa ga abin da ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har ya je gida shi tunaninsa wata shawara ce kamata a ba manzon Allah fa'uriyar azana fi manami sai aka nuna masa kiran sallah a cikin mi a cikin baccinsa an gane da kyau ko wanda yake nuna mana mafi yawan maholki abinda kake tunani shine kake mi shine kake kake maholki wannan shine kiran idan da kaga kana maholkin kaya aure ba wai yana nuna ka kusa aure bane a'a auren da ya sha maka kai قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya yi sabko wajen manzo Allah fa akhbarahu sai ba manzo Allah labari fa qala lahu sai yace masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni la baina na'imin wa yaqzan ni haka dai ina tsakanin kwana da halke ma'ana ni kamar ina kwana kuma kamar ina halke id atani ati sai wani mai zuwa ya zo mini fa arani adana sai ya nuna mini kiran sallah qala yace wa kana umar ibn al-khattab Umar bin Khattab ya kasance kadara ahu qabla dalika ya ga wannan kamin haka ma'ana shi ma ya yi irin wannan mahulkin kamin shi fakatamahu 20 yawman sai Umar ya ɓoye wannan mahulkin kwana 20 qala yace thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan sai ba manzo Allah labari fa qala lahu sai manzo Allah yace masa ma mana'aka an tukhbirani me ya hana ka bani labari ni ya hana ka gaya min da mahulkin da kai tun farko ai da ba mu shiga wannan rikicin ba fa qala sai ce sabaqani abdullah ibn zaid ko abdullah ibn zaid ai ya riga ni fastahayaitu sai na ji kumya ma'ana sai na ji kumya kuma in ƙara cewa ai ma na gani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya bilal ya kai bilal um tashi anzur ma ya'muruka bihi abdullah bin zaid fa fa'alhu kaje duk abin da Abdullahi bin Zaid ya umarce ka kayi sa ma'ana ka je Abdullahi bin Zaid ya koya maka abin da ya gani a cikin wannan kwanan qala ce fa adana bilal sai bilal ya kiran sallah qala abu bishr abu bishr yace fa akhbarani abu umair bin ansari ko fa akhbarani abu umair sai abu umar ya bani labari annal ansara akan cewa mutanen madina tazumu suna riya cewa anna abdullahi bin zaid akan cewa abdullahi bin zaid ya ce laula annahu kana yawma idin maridan ba dan ya kasance a wannan lokacin yana rashin lahiya bane la ja'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu'addinan da manzon Allah ya sanya sa a wannan ranar mai kiran sallah a takaice wannan hadisin ya ba mu labarin lokacin da aka fara mi aka fara kiran sallah ashe kiran sallah daga me aka samo shi daga mafarki aha anan ne mutanenku suka samu cewa aiki nan ana samu addini ta hanyar mi ta hanyar maholki wannan kuma ba gaskiya ba ne maholkin annabawa shi kadai ne yake zamantowa shari'a amma maholkin wani wanda ba annabi ba bai zamantowa shari'a sai idan annabi ya mi ya tabbatar da shi sai zamanto sunna takririya ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa la tunatul ahkamu birru'a wal awham la tunatul la tunalul ahkamu birru'a wal awham ba a samun hukunce hukunce ta hanyar maholiki da kuma yake suna dimuwa ko kuma wani tunani duk mafarkin da ya zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na wane ne bai zamantowa ne bai zamantowa shari'a misali wani wani kanzon kurege da ake yadawa na cewa wai ladanin makka ko na madina ne yayi mafarkin menene manzon Allah yake mishi kaza kaza kaza aka ce su dai su yayi umarni da ai wannan abu nace na farko